الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم لا ربا أكبر ربيع الثاني hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha takwas ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarihi hukukin mustafa na alƙabi iyad faslun wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wa sallama amma ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam filwafa'i cikin cika alkawari husnul adi da kyakkyawan sabo wasilatin rahimi da sadar da zumunci kaga wayannan wasu bangare ne na kyawawan ɗabi'u kamar yadda Allah ya ambace shi wayannaka la ala khuluqin azim to wayannan ire-iren khuluqun azimun din kenan fa haddathana alqabi abu amir muhammad bin isma'il بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الحيال والهبال حد حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن أحمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبي الحمساء قال أما أنا ما لم يسكتش رواية ما في كو شيني عن عبد الله بن أبي الحمساء dan shi abul hamsa an ce a zamanin jahiliya aka yi shi bai tarar da musulunci ba dan shi abdullahi shine aka yi wannan ƙabiyan da shi kala Abdullahi bin Abil Hamsa ya ce, Baya atun nabiya sallallahu Alaihi wasallama bi bai'in, na yi ciniki da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam bi bai'in da wani abin siyarwa mun yi ciniki da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, kabla an yi ba'asa tun kafin a aiko shi lokacin kafin risala ya ce mun taɓa yin harka na cinikayya tsakanina da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, wa baƙiyar lahu baƙiyatun sai wani saura wani canji ya saura gare shi nashi wanda yake guri na kasan in an ce ciniki ba dole ne farin kuɗi da kaya ba zai yiwu canjin kaya da kaya ne matukar in dai za ka ba wa mutum abu a maimakon abin da zai ɗauka ya baka ya zama ciniki in ma farin kuɗi ko ma wani kaya to ala ayi halin da yake wani sauran abu ya saura a wuri na wanda ban bashi ba kasan za ku yi ciniki za ka ban kaza in baka kaza to yanzu mun yi cinikin za ka ban kaza in baka kaza to amma naka din da zan baka sai zama bai cika ba akwai saura to irin wannan ya zama akwai sauran na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wa'atuhu sai na masa alƙawarin an atiyo biya zan je in zo mar da ita fi makani a wannan guri na ce to shikenan zai jira ni bari in je in kawo maka sauran kayanka fana situ ya ce da na je kawai sai na manta sun ma zakartu ba da salasin sannan sai na tuna bayan kwana uku ni da na tafi na manta sai wajen kwana uku sannan na tuna fajitu maza sai na zo ina zuwa fa iza huwa fi makanihi sai gashi a inda muka yi alkawari yana tsaye din nan bai bar wannan gurin ba fakala ina zuwa ya ce min ya fata ya saurayi da ƙarshe ƙaƙƙalayya ka tsananta min ka sa ni cikin tsanani ana hahuna munzu salasin intazartuka antaziruka ni ina nan gurin yau kwana uku ina sauraron ka kaga wannan ai kurewa kenan na cika alƙawari ko kaga fa haƙƙin nashi ne in ya tafi ma me to a ciki tunda dama na wani to amma duk da haka tunda ya ce jira ni ya ce zan jira ka to ba zai yiwu ba ba za su saɓa wannan alƙawarin ba sai da ya kwana uku bai bar gurin ba yana jira shi kuma ma ya mamanta ma da zancen to kaga yanzu wannan in ka ce ma shine kurewa a cika alkawari ai yanzu tunani ma in je mutum ba manzon Allah ba tunani ma ba zai iya baka cewa mutum zai iya kwana uku saboda sauran canjin shi a wajen wani da na wancan din ne ma ko ka san cewa zaka ce karanta bai same ni ba amma naka ne fa zai kama a hannun shi kuma canji ne ba wani abu ne mai yawa ba amma alkawarin cewa eh to za ka zo eh to ina jiranka to wannan ina jiranka yanzu wani in ka ce da Allah jira ni ina zuwa na minti biyar sai ka ji sai hankali ya tashi yana yin minti goma ya ce da Allah in ya zo ku ce na wani ma sai ka isa ma ya ce in ya zo zai ce minti nawa minti kaza to fa shi kenan kawai daga lokacin ya zai kama hanyar shi to shi manzo Allah kwana uku yana jira kaga kuma kwana uku ba fa iyaka kenan ba a kwana uku mutumin ya tuna ya zo ne kaga da bai tuna ba kenan ko yaushe za a kai ba zai bar gurin ba ka gani saboda haka manzo Allah shine kurewa a cika alƙawari wa an Anas arwaito daga sayyidina Anas kana biyu shi yasa ma zaka ji larabawa suna cewa wai idza qulta fi amrin na'am fa atimmahu fa inna na'am amrun alal hurri wajibu wa illa fa qul la taftari wa turi biha likai la yaqula an-nasu innaka kadhib in je ka ce eh to ka cika in ku ka san ba za ka yi ba ka ce la kawai saboda in kana cewa eh kana sabawa za ci a wannan ba sai ka ji an ci alƙawarin irin nawa ne a wannan a irin maganganun shi ne saboda kawai in za ka yi za ka yi in ba za ka yi ba kar ka ce za ka yi aha shine yace wa an Anas an ruwaito daga sayyidina Anas kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza utiya bi hadiyatin idan aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyauta kala sai ya ce izhabu biha ila baiti fulana sai ya ce ku dauki wannan kyautan ku kai gidan wance fa innaha kanat sadiqatan li khadija saboda ita kawar sai da khadija ce annaha kanat tuhibbu khadija saboda tana son khadija kaga dama fasalin abu ku yace cika alkawari kyakkyawan sabo kaga irin sabon da yi da kawayen Khadija har bayan ran Khadija din ma yana bibiyan wannan ainihin sabon yace tana son Khadija saboda ku dauka ku kai mata wa an Aisha radiyallahu anha ka san kuma shi kyautan manzo Allah fa ana mar kyautan a matsayin shi ne hadiyar tana zuwa mar a matsayin shi ne ka duk abin da aka dauko aka kawo manzo Allah baya duba girman abin wani lokaci dunkulan gwal ne ma zai ce kawai a dauka a kaiwa ne wani lokaci duk girman abu bai zai girma a manzo Allah ya dauka ya bada shi kyauta ba wa an Aisha radiyallahu anha arwaito daga sayyidatuna Aisha yarda Allah ya tabbata gare ta kare ta ce ma girtu alamra atin ma girtu ala Khadija tace kai ni dai ina kishi amma ban taba yin kishi kaman irin kishin da nake bisa Khadija ba lima kuntu asma'uhu saboda abin da na zamo ina jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zikuru yana yawan ambatanta tsabar yawan ambaton har sai na jini gaskiya ina kishi na an ce wata rana sai ta ce manzo Allah kai wai kullun Khadija Khadija sai ka ce ba wata mace sai Khadija yace ke Khadija wacce lokacin da aka kini ta ta so ni aka kore ni ta taro ni aka karshe yace kai kin san duk yayana ma daga ita ne daga nan Aisha ta ce shikenan mun shiga uku shikenan mun sai yanzu daga yau ba mu ba haihuwa na annabi ya ce to duk ƴaƴan shi ka ko duk ƴaƴan shi banda Ibrahim Mu'azzam daga ita ne in shi ko Ibrahim Mu'azzam ba ɗan matar aure ba ne, ɗan ainihin ƙwarƙwara ne ko? Yawwa, to haka nan ji abin ya ta tafiya. Har shi yasa malamai suke cewa shi kishi ɗin wani jibilla ne, wani halitta ne Allah yake halitta wa mata, shi yasa mata wajen kishi ana sassauta musu. Dan akwai lokacin da sai da Aisha aka kawo a ranar girkin ta sai wata ta abinci ta kawo, da ta kawo kawai sai ta faffasa kwanan. shikenan annabi sai da aka abin nan yaron ya dawo sai ya ɗauki kwano a ɗakinta ya bayar ya ce a kai wancan ɗin shikenan kaga ai wannan ba abu ne mai kyau ba amma saboda yanayin kishi ne an sassauta ba matsala shi yasa shi kishi din wani abu ne wanda Allah yake halitta shi a zukatan mata har ana cewa in dai ba ta yi ta'addanci ba in dai a zuciyan ya tsaya wannan na zuciyan Allah ba zai kama su da shi ba wa in kana la yazbu shata fayudiya ila khala'iliha tace wa in mukaffafatu min as-saqila kenan ainihin shi wa innahu ne yadda lamarin yake kana kana la yazbu shata annabi ya kasance yana yanka ainihin dabba fayudiya ila khala'iliha sai ba da wannan dabban zuwa ga kawayen Khadija wata nan tace kawai sai a kamo dabba kamar rago sai a yanka sai an yanka an fede ana murnan za a ci nama ya ce wannan ba na ingira ba ne kawai sai a dadda tsaya ci aka wance aka wance aka wance saboda wayannan kawaye ne na Khadija wasta zanat alayhi ukutuha wata ran yar uwar Khadija ta zo ta nemi izinin za ta shigo fartaha iliya manzo Allah ya farin ciki da shigowanta saboda tuna ainihin sai da Khadija wa dakalat alayhi imra'atun wata rana wata mace ta shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hashala yi farin ciki ga shigo wannan matar wa ahsana su'ali kyautata tambaya ma ina so wance ina so wance wance kuna nan kaza manzon Allah yayi ta tambayan ta ita irin da daga gani an san ya damu da ita falan ma karajat yayin da matan nan ta fita kala sai manzo Allah ya ce kun ji ina ta tambayan ta nayi farin ciki da ita ko inna kanat ta'tina ayyama khadija yace saboda tana zuwa mana ne zamanin Khadija wannan zamanin na tuna shine nayi farin ciki har nake tambayanta saboda haka wa inna husnal adi min al iman ya zo a hadisi ma cewa kyakkyawan sabo yana daga imani muje wa sabu ba'duhum sashin malamai ko kuma sashin sabai sun sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala wanda ya sifanta shi din yace kana yasilu zawi rahimihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadar da yan uwan zumuncin shi dukkan dangin shi yana sadar da zumuncin su min gairi an yi usirahum ala man huwa afdalu minhum amma ba tare da ya zabe su a bisa wanda ya fi shi wanda ya fi su ainihin daraja ba ma'ana yana ba kowa hakkin shi daidai wa qala sallallahu alaihi wasallam har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ala bani fulanin lalle iyalan ƴaƴan wane laysu li bi auliya ba waliyena bane ba masoyana bane na sani gaira anna lahum rahiman sai dai suna da zumunci tsakani na da su ainihin su Qurayshawa ne sa abulluha bi bilaliha da sanuzan damsa sata da damshin ta mana zan rinka yi musu kyauta saboda wannan zumuncin wato anan malamai suka ce wannan alu bani fulani din ba manzo Allah ne yace bani fulani ba manzo Allah ya faɗi sunan su ya faɗi sunan su yana nufin bani umayya ne to amma lokacin da ake bada hadisin nan bani umayya su ne suke da iko idan an faɗa takobi zai biyo ta kawan da ya faɗa shi ne suke cewa alubani fulani yawwa wasu malamai sun tabbatar da haka saboda haka alubani fulani manzo Allah yake iyalan ƴaƴan wane laysu li bi auliya na san su ba waliyai na bane ba so na suke ba yace jera anna lahum rahiman sai dai suna da zumunci ma'ana su ma quraishawa ne kaga sun haɗu tun a kakan farko yace sa abulluha bi balaliha da sannu zan damsasa wannan zumuncin bibilaliya da damshin ta ma'ana da sannu zan rinka ainihin sadar musu da zumunci saboda wannan ainihin dangantakan da yake tsakani na da su kaga wannan zai nuna ma cewa in dai dan uwanka ne na jini ko baya son ka ko yaya ya dauke ka kai kar ka dauke shi da ya dauke kan ka sadar mar da zumunci tunda Allah ne ya haɗa wannan zumuncin amma idan abokantaka ne na waje wanda yake ainihin kawai jin daɗi ne yada to wannan kuma ba lalle ba ne ka ɗauke shi sai dai yadda ya ɗauke ki dama yana cewa me la kaira fi subati man la yara ma tara lahu ba alheri cikin abokantaka wanda baya ganin abin da kake gane mara kai kana son shi shi yana kinka watsar da shi abokai suna da yawa amma idan ya zama dan uwa ne na jini ko baya son ka kai sadarmar da ainihin zumuncin dan ainihin ka samu daraja ko kuma lada na sadar da zumunci tsaya nan to alhamdulillah